لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka a karatun mu na karshe a wannan garin mai albarka na Difa zan ce wannan mai yawa ya kasance ita ce magana ta ta karshe a duniya domin muna bisa kan hanya muna tashi daga nan mota za mu shiga zuwa wucewa tahiya ko ba ta da tabbas yana daga cikin lokutan da in mutum ya samu kanshi ya kamata a ce ya yi ƙoƙarin faɗin alkhairi da kuma ƙoƙarin neman afuwa ga al'umma da kuma ya tuna masa cewa fa akwai wata tahiya da zai iya yi wadda in ya tafi ba zai komo ba a duk lokacin da mutum zai balaguro ana so ya tuna masa akwai balaguron da zai yi wanda ba zai komo ba shine balaguro na zuwa lahira Allah ka sa mu je da alkhairi tsarabar da na zo muku da ita shine wannan fentin da Allah aka shi shibru ya yawa yana tada mai hankali yana raba hankali biyu taken karatunmu shine nasa'ihun linnisa'i nasa'ihun linnisa'i fil amsalil hausawiyya wasu nasihohi zuwa ga mata a cikin karin magana yana daga cikin yanayi yanzu da muka ɗauko wani sabon salo da muka ɗauko na wa'azi kamar yadda za a ɗauko wa'azi a yi muku shi a cikin ayoyi da hadisai haka muna ɗaukan wa'azi wata ran mu yi shi a cikin karin magana wannan ba shine na ɗaya ba kuma ba shine na biyu ba kuma a mawdu'ai daban-daban domin Allah madaukakin sarki yana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga Allah kai kira zuwa ga ubangijinka kai wa'azi ta hanyar hikima da wa'azi mai kyau in aka ce hikima kuma shine dubara a wajen isar da sako yana daga cikin dubara ku ta isar da sako musamman mu a wajen mu shine karin magana karin magana akwai darussa sosai a ciki wanda wani karin maganan ma za ka iya cewa kamar ayar alkur'ani ce ko hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma tare da wannan ba za mu wadatu ba kawai da gayin karin magana idan mun gayi karin magana za mu samu wata aya ko hadisi in ta yassara sai a dame da wannan karin magana karin magana ne kusan guda talatin ko ashirin da takwas ko bakwai na farko shine aure bautar ubangiji ne aure bautar ubangiji ne wannan karin magana yana nuna cewa shi aure ba wai al'ada ba ne shi aure ba wai a yadda mutum ya ga dama ba ne zai bautar ubangiji ne in yana aure idan kuma mutum yana bauta yana ibada abu bi ake kallo a cikinsa shine al-ikhlasu wal mutaba'a yi don Allah da kuma koyi da yadda shari'a ta karantar ai kinan aurenki ba zai taba zamantowa ibada ba har sai kin sa akan ki akan cewa ibada ne kike yi kamar yadda in zaki sallah kina sawa akan ki cewa ibada ne kike kina neman lada ne kamar yadda in zaki azumi ko kina azumi kina sawa akan ki ibada ne kike yi wanda ibadan nan tana iya lalacewa ibadan nan ana iya a karbe ta kuma ana iya a mayar da ita to haka shi ma zaman aure ibada ne kamar yadda kike fatan ki shiga aljanna ta hanyar sallah da kike yi ta hanyar azumi da kike ta hanyar zuwa makaranta da kike ta hanyar sa hijabi da kike yi to ki sa akan ki cewa zaman aure da kike yi aljanna ce kai hasali ma babu abin da yake ba mace aljanna kamar aure domin a hadisi a wata mata ta kawo ƙara a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mishinta to sai manzon Allah ya nuna da matan nan ita ce ba ta da gaskiya sai manzon Allah ya mata faɗa ya ce mata kidiba wani matsayi kike a wajen shi fa innahu jannatuki wa naruki domin shi wannan mishin naki aljannar kice kuma wutar kice idan ko an ce mishi an ce abokin zama abokin rayuwa idan kuka lura a musulunce idan aka yi idan aka yi aure idan miji ya shigo gida farkon abin da suke yi shi da matarsa me ku ba da amsa idan aka yi aure aka ka amarya idan an goye shigo farkon abin da ake yi ya mine ne ake yi a ku ba da amsa me ake yi taɗi ake yi to za ta kamshe me za a fara yi arwalla a yi mi a yi sallah wadda take yi suna irin ku da ma arwallar za ta shigo ku kamar wata mota da ake jima shigar arwallarka don me yasa aka ce a fara da sallah don a nuna muku da cewa gida wuri na ibada shi yasa aka ce a fara sallah a ciki kuma ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu imra'atan qamat laylaha fa sallat sun ba aika za ta zaujaha Allah ya yi rahama ga matar da za ta tashi da dare ta yi kiyamun laili kuma ta tada mijinta in ma ya kiya sai ta dan yayyafa mishi ruwa dan ya tashi amma wani sai shi an yi sanda zanzan dan wani in ke yayyafa mishi ruwa sai makwabta sun yi ku to ki san dai wanda zake yayyafa ruwa akwai wanda zai a hankali ko to a takaice wannan hadisi me yake nuna muna ashe gida wuri ne na ibada gida wuri ne na bautar Allah karin magana na gaba shine tsakuwa guda ba ta dabe tsakuwa guda ba ta dabe ai kun san dabe ko dabe ita ce wannan hanyar da ake yi ta guzurin ma ana ce mata dabe ko latayi ma ana ce mata dabe to da tsakuwa guda ake yin wannan dabe da yawa za a kawo to abinda muke nufi da tsakuwa guda ba ta dabe shine mutum guda baya aure asali ma ba a ce ma aure aure sai idan mace da namiji sai idan mutum biyu suka haɗu zuwa gaba su kai biyu uku hudu biyar har a kai zuwa jikoki da kama kunnai da tattaba kunnai da tattaba hanci ma da tattaba kunnuwa akwai ko to wannan shine kenan kenan mutum biyu ke aure abinda muke yi da mutum biyu ke aure dole ne da mace da namiji kowa sai ya bada tashi gudunmuwa idan ya kasance namiji baya bada gudunmuwa to wannan auren ba zai yi ba irin shi ake cewa mishin hajiya in ya kasance mace ita ke shugabanci a gida to wannan mishin hajiya ne in kuma ya kasance mace ba ta abin da ya dace a gidan to sai a ce wannan wargazashen gida ne domin aka ce mata su ne gida ko shi yasa ake cewa uwar gida amma shi wancan ba a kita uban gida sai dai mai gida ita kuma wannan uwar gida idan kuma aka ce uwa an ce kenan ita ce gaba daya kenan dai mutum biyu ke aure dole sai kowa ya ba tashi gudunmuwa idan wani bai ba da tashi ba wani yana bayarwa ko wani yana yin ƙasa ga yadda ya dace to gidan ba zai zama to yadda ya dace ba abu na gaba shine in kiɗa ya sake rawa ma sakewa take in kiɗa ya sake rawa ma sakewa take ma'anar abin da muke nufi da wannan shine idan rayuwa ke ta canza daga budurci zuwa aure to ya kamata a ce ki maka kikin sanza lokacin da biki aure ba kina da dama ki je biki kina da dama ki je kaza kina da dama ki abota da wanci kina da dama a zamna ai kaza kina da dama ki ta kwana ma da safe zuwa marice amma daga lokacin da kika yi aure to ya kamata a ce wannan ɗabi'ar da kike kamin aure ta canza in a da ba ki tashi ki yi share-share ne sai kin tashi kin yi share-share in a da sai an dafa abinci ne a baki yanzu ke zaki dafa da kanki in a da kina abota da wanda kika so yanzu ko a'a ba kowace yake mata zamanto a bikiyarki ba kamata yi ki zamanto abokanki su ne tsaranki da kin yi aure kin wuce wanda ba su yi aure ba kin wuce ajinsu domin za ka samu da yawa daga cikin 'yan mata su yi aure kuma abokansu 'yan mata lalacewa ma sai ka zo ka ji isko tare da ita mai auren ana hirar samari ita mai aure tana hirar samari da wanda ba su da aure kenan idan kiɗa ya canza rawa ma canzawa take bayan haka idan kika yi auren aka samu karuwa aka samu haihuwa to shi ma ya kamata zama ya canza daga yadda ake ada in ya kasance ada idan kin tashi kai tsaye za ki shiga banɗaki ne ki shirya to a yanzu kahin ki shiga banɗaki sai kin gyara yaranki kun gani abin ya canza ko ba haka ake ba ai mace za ta yi dama sai ta gyara yaranta sannan take me take gyara kanta ni dai haka na gani ga wajen iyali na to na san ma kowa haka ne kenan kida ya canza rawa ma sai ta canza abu na gaba shine sun manki ya fi rigar wata sun manki ya fi rigar wata kuma duk lalacewar mutum baya rasa ranarsa ma'anar wannan shine akwai matan da suke raina mazansu don midan ba su da wani abu to ma'anar wannan tsumman kiyaye rigar wata ma'ana mishin kiyaye mijin wata ko mi lalacewar mishinki shine mishinki ko mi arzikin mijin wata ko ko mi kyawun mijin wata ko ko mi ilimin shi ko ko mi kirkin shi shine na take ba naki bane naki shine wannan dai da kika raina kin kenan mu kasance masu wadatar zuci dan abin da Allah ya ba mazan mu mai hakuri da shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wahuta dangane da kallon wasu sai ce unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum a koda yaushe a al'amarin duniya ku rika kallon wanda kuka yi ba wanda ya yi ku ba wannan shi ne ba za ku raina ni'imar da Allah ya muku ba idan ya kasance mijinki babur ke gare shi kina kallon mijin wancan na da mota to kullum sai ki tama sai kasance wannan ba zai sa ki ma Allah godiya ba idan ya kasance kin ga wance a sallah an dunka mata gizina ke kuma an dunka miki a tanhwa ini wax ana gane da kyau ko to kallon waccan mai mai gizina kin zai sa ki raina abin da ke mijinki ya miki idan kuma kika raina abin da mijinki ya miki to kamar kin raina abin da Allah ya miki ne domin mijin wa ke bashi Allah ke bashi ina ana so mace ta kasance mai wadatar zuci idan mutum ya kasance mai wadatar zuci wallahi komi dan karancin abin da Allah ya masu kaga abin yayi albarka domin a komai albarka ake nema ba wai yawan shi ba shine wani mai hikima yake cewa imamu ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ra'aytul qana'ata ra'sul gina fasirtu bi azyaliha mumtasik fala za yarani ala babihi wala za yarani bihi mumtasik fasirtu ganiyan bila dirhamin amurru ala nasi shubhal malik yace da nayi dubi sai naga cewa wadatar zuci ita ce asalin ita ce asalin arziki domin akwai da masu arzikin amma kullum ganin suke ba su da ya ce da na yi duba na ga cewa wadatar zuci ita ce asalin arziki ya ce to fasirtu bi a ziyari hamun tasir sai na kasance ko da yaushe ina a mawadaci ko da yaushe ina yarda da abin da Allah ya mini ya ce falata ya rani alaba bihi wala za ya rani bihi mumtasir ya ce haka babu mai gani na bakin kofar shi na zo aron wani abu ko na zo neman ya bani wani abu babu haka mai ganin a kan shi na doka ya ce dalilin wannan fasirto ganiyan biladir hamin amurru alan nasi shubhal malik ya ce sai na kasance mawadaci ba tare da kodala ba mai kudi ba tare da kodala ba don mi ya ce don na kare kaina daga roƙo mutane ma suna kallon ni mai abin ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yastaghni yughnihi Allah duk wanda ya wadatu ya kasance mai wadatar zuci to Allah zai wadatar da shi Allah ba zai hana masa yanda zai yi ba kinan mu kasance masu wadatar zuci dan abin da Allah ya ba mazajenmu mu gode karin magana na gaba shine bakin da ya ce ya gode abinda muke yi da bakin da ya ce gode shine ki kasance mai yawan godiya ga mai gidanki Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yana son a gode masa la in shakartum la azidannakum an ishkur li wa li walidayka Allah yace ka gode mini ka gode ma iyayenka kai wanda kake gaban iyayenka amma mace wadda take gaban mijinta ita kuma anishkur lillah washkur li zawjiki ki gode ma Allah kuma ki gode ma mai gidanki shi ma haka da gaban maza ne muke akwai na irin wannan muhadarar ta karin magana ga maza su ma haka na ka musu wannan nace bakin da yace gode matar ka ta maka abinci mai dadi ta ci ka yaba ka gode haka manzo Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam to haka idan muna wajen ku kuma sai mu faɗa muku wannan kenan dan abin da miji yayi mai gida yayi ya kawo a gode masa domin godiya ga mai gida tana sa ya ji ƙwarin gwiwa ya ƙara miki shi ma haka Allah yake in kuka gode min zan ƙara muku to haka su ma mutane suke in dai har za su yi maka ka gode musu to za su za su ji ƙwarin gwiwa na gobe su maka amma har in baki gode ma namiji to sai ya kasance yanda yake so yake yi dan cewa zai duk yanda nayi ba ta godewa ana ganin da kyau ko to kidan da in bara da yawa kuma in bara kadan domin duk uwa su dai an kawo da yawa kuka da aka kawo amma an kawo yau dan kadan shi aka yi godiya Allah ya kara mai gida gobe gobe Allah ya sa a yi haka zai ji kwarin gwiwa na gobe kokarin ya hiye da haka kuma a hadisi manzo Allah ya ce man la yashkuru man la yashkuru nasa la yashkuru Allah duk wanda baya gode ma muta duk wanda baya gode ma Allah duk wanda baya gode ma mutane to Allah ma ba zai gode masa domin Allah shi yake ba mutane mutanen su kuma su ba wanda ya dace bayan haka idan kika ma mijin ki godiya akan abin da ya miki na alkhairi in son samu ne in zai huta ki raka shi da kalamai masu kyau na ƙwarin gwiwa na Allah ya bashi sa a cikin abin da zai tai nema musamman kuma yi mishi nasiha da ya nemo ku abin da yake halal ko da yake kokin san halala yake nema domin wannan zai kara mishi kwarin gwiwa ya san da ke ma kina son ya nemo muku abin da yake halal matan magabata sun kasance idan mazan su za su hita sai su ce ya aba fula inna nasbiru ala al-ju'i wa la nasbiru ala adabillah fattaqillaha fina muna iya mu yi hakurin yunwa ta duniya amma ba za mu taba iya hakurin azabar Allah ba dan haka ji tsoron Allah game da mu ka nemo abin da yake halal amma ita bata ki ba yake halal yake haram ita dai aka mata ta sa a gaba ta yi ta dumbuza kamar akuya karin magana na gaba shine baki mai yanka wuya baki mai yanka wuya kuma idan mafaɗin magana wawa ne to mashinta ba wawa ba ne ma'anar wannan akwai wasu masaji wanda sai a hankali musu iya magana ba in ya tashin magana kwabto miki ita ne zai kamar aradu kun san aradu ko ta kwaron kwatsakin nan in ta faɗo to wani namijin yana miki magana kamar haka to idan mafaɗin magana wawa ne to majinta ba wawa ba ne in shi mai faɗin maganar baya da wayo bai ishe shi ba ko ta sako ta ne yake yi ya yi wauta ya sako wauta to ke kada ki kasance haka idan mafaɗin magana wawa ne majinta ba wawa ba ne muka ce baki mai yanka wuya a nan muna nuhin a zamantakewar aure yana da kyau mace ta sa abin da za ta fara ta sa abin da zai fito daga bakinta bakin nan da Allah ya muna shi bakin nan da Allah ya muna shi sai da ya ja kunnuwanmu ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu abin da zai fito daga baki face akwai mala'iku suna rubutawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar karshe ya faɗi alkhairi ko ya shiru ai magana suka ce in zaka faɗi magana ka tamna ta me suke ni da ka tamna ta shine ka sa abin da zaka faɗi ana son ka mutum ya faɗi magana yayi tunani wannan magana da zan faɗi alkhairi ce in alkhairi ce faɗi in kuma sharri ne to ya shiru musamman lokacin da zuciya ta ɓaci shi yasa yana daga cikin ladabi lokacin da kika kika yi bacin rai mijinki ya bata miki da rai kada ki ci gaba da magana ya shiru domin lokacin da zuciya ta ɓace komi zai iya hutowa magana za ta hitowa wadda za a iya da na sani a kanta kenan mu kasance masu tamna magana a lokacin da za ta hutu ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa fahfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldagannaka innahu thu'banu kam fil maqabir min qatil lisanihi kanat tahabu liqa'ahu al-aqran yace ka kiyaye bakinka ya kai dan adam kada ya sare ka domin shi maciji ne baki maciji ne kada ya sare ka mata nawa magana take take jayo aure ya mutu mace nawa za ta ce a rabu da ita da an rubuta takarda kuma sai ta washe da guga baki ya sha mata shine baki mai yanka wuya shi da suke cewa abun da baki ya daure ko kafafu ko hannuwa ba sa iya kwance sa ana gani da kyau abun da baki ya daure hannuwa ba sa iya kwance shi ma'ana da nuna muna bala'i na me bala'i na baki wannan shine kenan abu na gaba shine shimfidar huska ta fi shimfidar tabarma shimfidar huska ta fi shimfidar tabarma ma'anar wannan shine idan mai gida ya shigo gida ki tarbe shi hannu biyu da sakin huska ya haida yana shigowa ya isko kujera ajiye masa ya zamna ko ya hida yana zuwa iskoshin hida kwanta kawai zai lokacin da mai gida yake shigowa gida akwai lokacin da daga can waje an bato mishi da rai to idan ya shigo gidan nan ya isko ke ma kina cikin kile ma'ana ke ma kin game huska shikenan sai karin bakin cikin yanzu duk bala'in da ya kwaso daga waje sai ya zube miki shi amma yana shigowa aka tarbe sa da huska hannu biyu aka tarbe shi da maraba to sai kaga wannan haushin da ya hito da shi daga waje ya fara sakin shi ba mai gida yana shigowa ba kawai ke tarbe shi da wata magana ta bukata a sake huska sannan wani bawan Allah ne ya shigo gida yana shigowa mata shi tace mishi gishiri ya kare ana ga da ke ku kace duk gishirin da sai ya ce mata duk ina gishirin da na so kinan to an yi daidai kuma wawuya ce ita ce a jika shi ne a ruwa na shani ana gane da ke ku to ina muku magana wannan magana ta faɗa mishi tana faɗa mishi haka ya kwaɗa mata mari ana gane da ke ku daga nan dai da ƙarshe dai wannan magana wannan gishirin shi ya kashe auren me ya jayo haka ba a tarbe shi da mi ba da hannu biyu kuma haka a nasiha ta sama ba a kame mi ba ba a kame baki ba da aka mai baki ba kenan a daga kai zuciya nesa kowa yana da zuciya to amma abin da ake so lokacin da mutum ya yi zuciya ita shi asali hushi ɗabi'a ce ta ɗan adam hushi ɗabi'a ce ta ɗan adam ba a iya hana kowa ya hushi sai dai abin da ake hana mutum shine yayi abin da hushi yake umurtarsa domin yana daga cikin lokutan da shedan yake saurin shiga mutum lokacin da mutum ya hushi da manzo Allah sallallahu wani mutum yazo ya tambaye sa ausini ya rasulullah kai mini wasiya ya aikin Allah sai ce la tazdab kada kai hushi malamai suka ce ba manzo Allah nan ya ce ba kada yayi hushi ne ba hushin ba ake nihi kada ya la taf'al ma ya'muruka bihi ghadabuk kada kai abin da hushi yake zo maka da shi domin da kai hushi to zuciya za ta fara saka wani abu to shine abin da ake nihi da kada kai hushi ma'ana kada kai abin da hushi yake umurtarka wannan shine kenan na gaba shine ramin ƙarya ƙurarre ne ramin ƙarya ƙurarre ne wannan shin kunne ne akan zamantakewar aure yawan ƙarya da rashin gaskiya yana sa zamantakewar aure ta lalace kuma idan har miji ya fahimci mata makaryaciya ce to duk abin da za ta faɗa mishi da wuya ya yadda da mijinki ya saki a layin makaryata to wallahi kin shiga uku da wuya zaki faɗa mishi magana ya ta sai ya yi kokonto amma in har ya tabbatar da ke mai gaskiya ce to ko da wata ran an yi akasi kin faɗi ba gaskiyan ba zai iya yarda da haka akwai lokacin da musulunci ya ba mace dama ko namiji dama su yi ma matayen su karya amma ba kowace irin karya ba domin an tambayi ummu salama washin har akwai ƙaryar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halitta tace eh akwai ƙarya guda biyu ko uku na farko shine ƙarya a fagen yaƙi domin alharbu khid'a shi yaƙi ɗan yaudara ne a fagen yaƙi an ba da damar a yi ƙarya na biyu shine a lokacin da za ka yi sulhu tsakanin wasu mutane guda biyu wane da wance ko wance da wance ba sa shittuwa yake zo ki ce ka ai wane ko din an yazo majalisi yana da na sanin waɗanda kuka yi ba na da irin irin wasu munguna da zaki iya faɗi dan saboda ki hada tsakanin su domin shirya tsakanin mutane guda biyu masu faɗa yana da ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka da Allah yake so Allah yake la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wannan sai nuna yana daga cikin mafi alkhairin ayyukan da Allah yake so idan mutane guda biyu suna hada suna gaba ai kokarin sulhunta tsakanin su to shi yasa a wajen sulhunta mutane ya halatta mutun yayi ƙarya dan ya sulhunta su to na uku shine hira da mace da namiji za su rika yi a tsakanin su yace duk duniya ba wanda ya kai ki kyawu amma kuma shi ba kan sha san ƙarya yake don akwai wata yana nan yana kyarkyara yana nan yana kyarkyara wata zai ka miki ana ganin da ke ko amma zai faɗi idan idan ya faranta miki dare to ma'ana dai abubuwan da zaki iya faɗa wa mijinki ko da ba gaskiya bane wanda zaki iya faɗi dan saboda ki faranta mishi rai ko kuma dan saboda a zamna lahiya irin wannan ba lahi bane amma irin abubuwan da suke kin san zai iya ganewa to a nisanci ƙaryar shi domin ramin ƙarya ƙwararre ne abu na gaba shine haƙuri maganin zaman duniya kuma duk abin da ka haƙura da shi kaga ƙarshensa haƙuri maganin zaman duniya kuma duk abin da ka haƙura da shi kaga ƙarshensa ana gane da kyau ku wannan yana tsammanin duwar da take amarya magana da za ta yi ta ce mafi yawa to sai fa an yi haƙuri ana gane da kyau ku shi yasa tsohonmu idan aka zo aka yi aure ana Allah ya bada zaman lahiya sai ce ah a zaman lahiya wa ana gane da ke ko ce dai a ce dai Allah ya bada zama haƙuri haka tsohon bai ke cewa Allah ya ji kansa ce Allah ya bada zama Allah ya bada dai zama haƙuri amma ba zai zaman lahiya ba ana gane da ke ko wanda shine kenan akwai wata ƴan mata da saurayinta da suka yi shahara da son juna da soyayya yanzu lokacin da aka kulla aure duk wanda zai sai ce to sai fa duk wanda yazo na ci da jama'a to sai an yi hakuri fa zama aure hakuri ne fa sai da ce ma abokanta wai kaje da Allah duk wanda yazo in yi hakuri bu san yanda nake son wani bane har su ce bai in yi hakuri mu da muke soyayya a ce mu mu yi hakuri kusa an ce soyayya ruwan zuma ko to wai su da suke soyayya har za a ce musu hakuri a su dai su dai sha dadi da su da suna soyayya yanzu da bayan an yi aure an yi wata guda shi ce a yanzu ne na fara gane maganar tsohon da suke cewa a yi haƙuri to wannan haƙurin dole ne haƙuri ba a zaman aure ba ki hata da iyayen kima sai kin yi haƙuri su da suka aihe kima suka yi kowa son ki to balantana wanda kika haɗu da shi kika isko shi da da haƙurin shi guda talatin da biyu jicir wannan shi ne kenan kita sai an yi haƙuri ibada ma za ka yi bauta za ka yi sallah za ki sun yi haƙuri azumi ma sai an yi mi sai an yi haƙuri domin haƙuri kala uku ne akwai asabru ala ta'atillah wasabru an maharimillah wasabru ala aqdarillah haƙuri akan jarabtawa da Allah zai miki ta kaddara cututtuka ga sunan musiba asara da sauransu haƙuri akan kamewa daga sabon Allah domin sabon Allah in mutum baya da haƙuri bai iya kamewa haƙuri kuma a wajen bautar Allah madaukakin sarki sai sa Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun daga cikin wasiyar Allah ta karshe a cikin suratu Ali Imran ya ku wanda ku imani ku yi haƙuri kenan shi yasa in magana suka ce haƙuri maganin zaman duniya sha'ir yake cewa wa sabru naj'aluhu rafiqa durubina fa huwa ad-dawa'u li'illati al-azmani mu sanya hakuri ya kasance jagora an san jagora ko makahu waki nuna mishi hanya dan jagora wanda yake gaba da shi yana yin shi to hakuri ya kamata ya kasance kaman ke makam ne ya ce hakuri ke shan ki to duk wanda kuma akwai wani karin magana da hausa suke cewa duk wanda ya yi haƙuri bai ji daɗi ba to kaɗan ya yi duk wanda ya haƙuri bai ji daɗi ba kaɗan ya yi amma inda ya hakin ya haƙuri kika yi kika dage to za ki ji me za ki ji daɗi za ki ji daɗi kenan a zamantakewar aure ce an yi haƙuri idan aka yi haka to za a samu cimma bukata duk matsalolin da ake fama da su da yaddan Allah zuwa gaba za su warware domin kika yi haƙuri da mijinki ɗaya cikin biyu ne ko dai Allah ya gyara miki shi ana gane da kyau ko ko kuma Allah ya ɗauke shi ya raba ki da shi ko kuma ke ki ta ki bar shi me ake ke ki ta ki bar shi ki mutu ki bar shi ko shi ya mutu ya bar ki ko kuma Allah ya gyara miki shi duk yanda aka kuma akwai mahota domin in kin yi haƙuri cutarwar da zai miki za ta zama miki alkhairi a ila a lahira kinan dai mu kasance masu haƙuri a zamantakewar aure da ma rayuwa gaba ɗaya da ba ku da haƙuri da ba za ku zama na bana kinan komi sai an yi haƙuri abu na gaba shi ne abinda ya taɓa hanci ido sai ya yi kuka abinda ya taɓa hanci ido sai ya yi kuka ko kuma sai ya yi hawaye abinda nake nishi da wannan shine ya kamata a ce damuwar mai gidanki ta kasance mai ta kasance damuwarki haka matan kirki suke babban misali Aisha radiyallahu anha idan ta isko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin damuwa ita ma za ta shiga damuwa idan ta isko manzon Allah na cikin farin ciki ita ma sai ta shiga cikin farin ciki in manzon Allah baya da lafiya hankalin Aisha tashi yake take cewa in manzo Allah ya kasance in baya da lafiya yana yin addu'a ya tufa ma kanshi to akwai wani rishin lafiya da yi wanda baya ma iya tashi tace ita take yin addu'a a hannun shi ta daga ta yi addu'a sai ta shafa mishi da jikin shi duka wannan kula ne da me da damuwar da yake ita ma ta tace yana daga cikin abin da yake bakanta ma namiji rai ya zo a rai baki kima ya isko ki a rai baki ya kasance lokacin da shi ran shi ke ɓaci ke kuma me ki kuma za ki saki rai lokacin da ya zo da wuta ki kuma ki zo da me da ruwa amma in kika zo da wuta irin tashi sai a taru a kone gidan gaba ɗaya a babbake to wannan shi ne kenan kenan yana da kyau a miki da suna lokacin da wani yake a cikin wani abu a tanye shi a lokacin da ake cikin alhini ke ma ki shiga alhini abu na gaba shine duk wanda kika gani a inuwa to ba ta can ya soma ba a wata a wani karin magana suke cewa duk wanda ka gani a inuwa to sai da ya biyo ta rana me ake me nake nufi da wannan duk mata da mijin da kika ga abin birgewa ne abin kwatance ne rayuwarsu tana birge ki to sai da aka sha wuya kamin a kawo ne kamin a kai wannan lokacin duk ina kawo wannan gabar ina tuna misalin wata rana da muka je mun je ziyara lokacin muna muna angaye ana gan da ke ko lokacin muna sabin aure ba yanzu bane fa dan dan na dan sharuwa ko da yake ba ba da yawa na sha ba kadan ne na'am to mun je ziyara a gida a gidan wasu kakanninmu mu tsohi ne dugub-dugub tun da suka yi aure auren farko ne shi da ita gaba daya har aka tsufa tare to wallahi abin da yake bana mamaki shine yanda suke suke son junansu tare da an tsufa tsohuwan nan duk abin da aka shi ce akai wurin alaji shi ma alaji da an kawo na ba akai wurin hajiya to tsohon har ittahiya tana mishi wahala da rana ta kusa kashi a ce kai ai kokari a doko kujera alaji a kawo a cikin inuwa rana ta kusa kawowa tana kula da shi shi ma yana kula da ita masha Allah abin akwai birgewa kuma birgewa to akwai lokacin da an yi kat kamin a kawo wannan wurin kamin a kawo wannan wurin da zai kasance abin misali a gare ku wallahi ina ganin wannan sai nace ma iyali na nace nace ka Allah ka samu irin wannan tsohon ni dake haka nace mata domin ba sharri ne wai a ce wai a matsayinki na mace kin yi aure daya kin yi aure bi inda ba kaddara ba akwai abin da kaddara ne kuma wannan kuma kaddara ta riga fata ko wannan shine kenan haka shi ma namiji alkhairi ne a ce namiji ga ka matar da ka aura ta farko kuna tare da ita inda ba wata larura ba wata kaddara wadda kuma bayan da aka iya kenan dai duk auren da kika ga me yake da suna ya kai me ake cewa ya kai wani mataki wanda yake na birgewa to kisan da sai da suka yi haƙuri akwai lokacin da an sha wahala duk wanda ka gani a inuwa to sai da ya biyo ta rana duk wanda ka gani a inuwa ba ta tanya soma ba karin magana na gaba shine dukawa wada bai hana a tashi da tsawo dukawa wada bai hana a tashi da tsawo ko kun taba ganin wanda ya duka ma wada ya tashi ya koma wadan shi ma a wani kada magana suke ta dukawa wada ba gajiyawa ba ne abinda nake nihi da wannan shine idan kika ma mishin ki laihi ki nemi afuwarsa shi namiji akwai lokacin da ma shi bai da gaskiyan to kun san su maza Allah ya su da girman kai mafi yawancin maza haka suke kaɗan ne daga cikin maza wanda za su yi miki da yi su ce ki musu afuwa akwai wanda ya san yayi laifin amma ya ce a yi mishi afuwan shi ne yake ma wahala to in kina so a zamna lahiya ba shi ke ki ba shi haƙuri duka ma wada ba gajiya ba ne shi shi ne muke nihi wada tun da shi abai da gaskiyan kuma gashi ya kime kenan zamantakewa ta aure dole sai a rika yi majuna afuwa wanda yi laihi ya san ya yi laihi ya nemi afuwa wanda kuma ya san shi da kike da gaskiya kada dan yana da gaskiyan nan ya sa ya taɗa gawa kun san akwai wanda in ta san ita ke da gaskiya sai da ce sai dai duniyar ga ta naɗe ni ba zan durƙusa ba ma'ana ba zan ba shi haƙuri ba ko kuma ba zan ba zan ma nuna ba zan ma saka mishi huska ba to kun ga irin wannan aka yi daidai da irin maza masu zuciya sai ka ga abu ya lalace abu na gaba shine a bar kaza cikin gashinta kowa ya rufa asirin wani Allah ya rufa nata a bar kaza cikin gashinta da gashi an ce a bar kaza cikin gashinta kenan kada aibi tone tone ko yawwa dan yan aka yi tone tonen nan to wani zai faɗa rami kuma duk wanda ya rufa ma wani asiri to Allah zai rufa masa nasa kuma wannan hadisi ne fa na manzon Allah wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya rufa ma dan wani musulmi haka ce musliman ya zo mutlakan kowane irin musulmi ko biki san shi ba ko biki san ta biki ka rufa mata asiri to sai Allah ya rufa miki asiri lokaci guda ne ba a rufa mutum asiri shine idan yayi abun da hakkin haƙi ne ga wani yanzu misalin kuna zamne da wata kuna zamne ko uku sai gudan ta ukun tana so ta ta yi magudan ta kusan kisata to an lokacin a kake ruha mata asiri don haƙƙin wanne za ta ci to amma kina tare da amma sai kika ga sai kika tsinkayi wanci ga ta can mata aure kinka tsinkayi ta tana hira da wani to wannan ki ruha mata asiri don haƙƙin wa da ce ba su haƙƙin kowa ba ana gan da kyau ku tsakaninta ne da wa da ubangijinta tsakaninta ne da ubangijinta kenan a zamantakewar aure idan an ce kowanne musulma ka ruha masa asiri to ai kenan min babu aula a ce wanda kike abokin rayuwa kike ruha masa me ki ruha masa asiri ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk namijin da yake tonawa matarsa asiri yana daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ba zai musu magana ba alkiyama kuma yana daga cikin mafi sharrin halitta inna min asharrin nasi manzilatan yawmal qiyama ar-rajulu yafdi ila al-mar'a wa tufdi ilayhi thumma yufshi sirraha yana daga cikin wanda suka yi kowa sharrin masabki a alkiyama namijin da zai zo yana tona matar shi asiri anan an kawo namiji ne dan saboda ita mace asirinta in ya tonu ta hukumiya akan namiji shi sa aka kawo namiji amma ana nan hata mace ka'ida ce a wajen malamai kullu hukmin sabata fi haqqin rijali fa yathbutu fi haqqin nisa'i tab'an ila bil ikhtisas da kaji a hadisi an ce mace in tayi kaza kaza to ana nan han namiji na ciki da kaji a hadisi an ce namiji in yayi kaza to ana nan han abin da yasa aka yi yawan kawo namiji a wani magana ko aka yi yawan kawo mata a wata magana ya danganta daga yanayin yawan waye yawan yi ko kuma waye cutuwa kinan dai rufa asiri a zamantakewar aure abu ne mai muhimmanci kuma duk namijin da ke rufa ma asiri wallahi zai kula da ke kuma zai san da kina yi masa idan muka ce rufin asiri ba sai in ya wani munin abu ba a'a misali a gida ba ko da shi ake samun abinci ba ba ko da shi ake miki tufafin sallah ba ba a miki tufafin sallah ba shikenan an watsa ta watsa a gari aini ko takalmi ma ba a so mini ba mai yawa baya da hali ne ki ba shi uzuri akan haka ina ana son ruhin asiri a zamantakewar aure abu na gaba shine ruwa baya tsami manzo idan muka komo a bangaren ruhin asiri babban misali shine matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa wannan bayan rasuwar manzon Allah ne ta faɗi wannan ba lokacin suna tare da manzon Allah ba aisha take ba da labari kahin manzon Allah ya rasu ba a tabbashin ta faɗi wannan magana ba ta ce suna iya yin wata guda ba a aza tukunya a gida ba wata guda ba a aza tukunya a gida ba sai tabi'in da take ba labarin hadisin sai yake cewa to miye abincinku in ba aza tukunya ba sai ta ce babbakakin abubuwa guda biyu dabino da ruwa su suke ci su sha ana gane da kyau ko amma kahin manzo Allah da su ba a taba jin sun faɗa ma wani ba ko sun yi tashi wajen saboda ba a ba su abinci don sun sanya halin yake kenan wannan darasi ne ya mata akan ruhin asiri lokacin da babu a yi haƙuri lokacin da ke da kai kuma sai a ji daɗi sai na gaba shi ne ruwa baya tsami banza kuma idan kare da sasa to daudawa ma da ɗwai ruwa baya tsami banza ko kun taba ganin ruwa ya tsami banza yanzu ki ajiye ruwa cikin kwano ya yi wata guda haka zaki bari shi in dai kin ga ya sake to wani abu ya fara ci a me muke muni a nan shine idan kika ga miji ya rangado miki kishiya ala ga da ke ku mu za mu ci ya rangado miki to na sai in wajen ku ne za ku cewa idan aka yi rikin sa'a mijina ya azabto min da kishi ya ko tunda su a wajen ku azaba ne to idan kika ga miji ya rangado miki kishi ya to baban zaba ki binciki halayenki idan kare da sata daudawa ma da ɗai ma'ana idan miji da son ƙarin aure to ke ma akwai matsalar da zamanki wannan ina gaye shi duk in na gaye shi kuma ina tunawa da Khadija radiyallahu anha Khadija ai kun san Khadija ko tunda kuna zuwa makaranta manzo Allah ya mata kishiya ya mata kishiya to kun san me yasa bai mata kishiya ba kuna wanda yake samu ana gan da ke ku har ta mutu bai mata kishiya ba to haka kima da za ki kula da mijinki yanda ya dace ana gan da ke ku wasu za su yi ce ai namiji ba ɗan goyo ba ne ko to wata dai ta goya abinta wata dai ta goya abinta ana gane da kyau ko to wanda shi ne kenan allah inda za ki kula da mijinki yadda ya dace to ba zai mai kishiya ba da yawa daga cikin maza da suke wa mata kishiya dalilin ba su samun wani abu ne da gare sai shi tsammani in sun kawo ta za su samu wannan to abun nan da yake nema da zaki miki shi da zaki mishi shi to wallahi sake gani za a zamna shi kenan lafiya ki ta sarauta ki uwar gida sarautar mata nan gani nan bari ana kai da kyau ko wannan shine kenan wannan shine kenan akwai malamai da yawa da na sani wanda har suka mutu da mace guda suka rasu kuma in kika bincike rayuwar shi da matar zaki ga masha Allah akwai wani babban malami a Najeriya yana nan matar shi guda kuma ina gaya muku matar shi kowa ya santa a duniya zainab jafar ala gaya da ko ita kadai take ga wata malama ita ma sananna ina kin sosai ita kadai take joyiriya ala gaya da ko ai ita wannan kuma a gaya miki bakin san ta iya taririyar miki ko aha tunda har za ta za ta koya miki yadda zaki tarbiyyar naki aikin kin za ta rena ta to kun gan su ba boka ba malam ba boka ana ga yadda ke ku ba malam ba boka amma kulawa da suke ba mazan su mazan ba maza to akwai malam alkali irin shi yana dan yawan ba da irin misalin shi da kanshi amma shi da yake da karshe ne jamila an an jumle ta ana gane da kyau ko wannan shi da ke da to a takaice dai inda mata za ta kula da miji ana gane da kyau ko akwai iyali na ni har yanzu haka nake gaya mata nace mata wallahi in ki gana ƙara aure to laihinki ne haka da kai na tura baka la asiri ashe ana gani da ke ko to ashe na tura baka da asiri irin wannan dawa ba a cika gan shi ba so kun sa abin ne dan dan in nuna muku ne in kika rike wuta kika rike gidan gaba da zaki zama a gaban ko da yaushe ana gane da kyau ko to wannan shine kenan Allah ya samu dace na gaba kenan dai idan kare da sata daudawa da ɗai kuma ruwa ba sami ba ta tsami banza to karin magana shi na gaba shine rabo rababbe ne rabo rababbe ne kuma rabonka rabonka ne koda yana a bakin kura rabon kwado yana hawa sama baya hawa sama bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abin da zai ce ba ko to rabo rababbe ne abinda nake nihi da wannan shine da yawa daga cikin mata abinda yasa suke kin kishiyoyi shine dan tana ganin in kishiya ta shigo za ta rage mata kudin kayan miya ko ko ba haka ba za ta sa a rage mata dumkin da ake mata ko to sai mu ce muke rabo rababbe ne abinda Allah ya kadara zaki ci tana nan ko babu tana sai kin mi sai kin ci abinda Allah ya kadara zaki samu tana nan ko babu kinan sai kin mi sai kin ci shi bari mu gaggauta daga malamin mu na san akwai gwalagwalan kalmomi da za a liƙe mana da su na gaba shine ba wahalalle sai mai kwaɗayi kuma duk wanda ya hau motar kwaɗayi za ta sabke sa a tashar wulaƙanci abin da ya sa na kawo wannan shine akwai matan da kwaɗayi ke sa suna rabuwa da mazajensu tana ganin in ta huta musamman ya Allah ya yi ta da kala tana da wani ɗan dogon hanci-hanci ba ba yan gajera ba ce kamar wada ana gani da kyau ko da abin da ya kama da haka wata ce a ko cikin wadan ba akwai masu kala ko to wannan dai kun san aka ce aka ce a laraba suka ce bi kulli saqifatin laqita kowace tsintuwa kowace yadduwa tana da mai tsintuwarta yanzu ke kina bisa kan hanya sai kika ga yar baka dala biyu akan hanya dan Allah kin duga ki dauke ta amma dan yaro saman belo ya ga yar baka dami da sauri zai zo ya dauke ta abin da nake nihi da wannan komai rishin kyawun mace akwai wanda shi ita ce tashi ana gane da ke ko haka ce in wani ya ka wani zai so ka haka rayuwa take in ji yan magana ko ba haka take ba haka take likulli saqitatin laqita wannan shine kenan kenan a takaice dai kada ki kasance a zaman aure mai kwaɗayi kuma duk matar da kaga miji ya raina ta to yana da alaka da yawan roƙon shi da take yawan dora mishi nauyi wallahi duk matar da ta kasance ba ta da kwaɗayi to mijinta zai rike ta da hannu biyu kun ba zai taba wulakanta ta ba domin shi yawan roƙo yana sa wulakanci komi darajar ka komi darajar da kake da shi ga mutum wallahi in yana roƙonka yau da kullum sai ka game darajar shi ta zube darajar shi ta zube to a takaice dai in ba ta kama dole ba abin da yake dole ne bayan da aka iya ana gani da ke ku yawan roƙo yana zuda mata miji ga mai yana zuda mata daraja ga mijinta sai inda za ta iya yin roƙon a cikin dubara kun san akwai roƙon da ake a cikin dubara ba tare da ya zo da mutunci ba misali sai da kika faranta mishi da rai kika yi masa wata goma ta arziki ta tarbi ana gane da kyau ko ta irin wannan in ki roƙe sa ma san ki roƙe sa ba ana gane da kyau ko to wannan dai kun yi ne sanin ya kamata a yi shi na gaba shine bin na gaba bin Allah bin na gaba bin Allah abin da nake da min na gaba ibn Allah shine mijinki shine gabanki Allah yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa mazaje su ne gaba su ne manya to in kika bi su kaman kin bi Allah ne Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulul amri minkum ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzo biyayya da shugabanninku ke kuma shugabanki a gidanki wane ne mai gidanki na gidanki na gaba shine kowa ya ce zo mu zamna ya ce zo mu saba dole ne a zamantakewar aure in magana suka ce halshe da haƙori ma akan saba barantana mutum da mutum halshe da haƙori kun ga aiko da shi tare suke ko ai wata ran kina ce kat da ga haƙora sun me sun ga mai halshe ko sai ciwo to wannan shine kenan to wannan ana ana baki darasi ne ko wannan da suka yi kusanci da juna suna saba ma juna to amma abin da ake so idan aka saban sai a bi hanyar da ta dace wajen me wajen shiryawa na gaba shine kowa yayi da kyau zai ga da kyau kowa yayi da kyau zai ga da kyau ma'ana duk wanda ta yi da kyau a zamantakewar aure za ta ga da kyau a lahira domin a hadisin da muka buɗa da shi fa innahu jannatuki wa naruki mijinki aljanna kice kuma menene kinki wutar kike kadin magana na ƙarshe addu'a makamin mumuni addu'a makamin mumuni ai wannan ba sai an fassara ba ko to bari in ba ku labarin wata mata shi yasa nace zan like da shi don ku san muhimmancin addu'a wata baiwar Allah ce wadda in nace muku ustaziya ma cika da ku yi mamaki domin ta yi jami'a kuma jami'a ta ta musulunci jami'a da muka ita ta yi to dama da in tana da wasu matsaloli haka tana tana min tambayoyi tun da ita ma malama ce haka tana ɗalibai yanzu a wata ran sai ta mini vocal ta ce ustaz ina cikin tashin hankali ai ba sai na gaya muku tashin hankalinta ba ko mace da kaji tashi tana cikin tashin hankali to kawai a rubuta ka aji ai ba sai na gai ba ko to rubuta ka aji ni har na rubuta na aji ko na ji tashin hankali ai ba sai na gai muku ba ko mutum ne za a ka mata Allah ka yi da ke ko miji zai kara aure yanzu ana gane da ke ko ta ce wallahi malam ina cikin tashin hankali kuma sun jima bai mata kishiya ba sun yi jima sun jima yanzu bari mu like da wannan an ce to an ce an fara shiga bis in dai ba mu ci gaba da yi ba in mun kare ku doki bis ta musamman ta kai ne ya mai to bari mu yi da wannan labarin da yana da muhimmanci sai dan akwai banda da shi ba ga mata ba har ga maza ma ana gane da kyau ko tace wallahi malam dalilin wannan har rashin lahiya na kamu da shi ta ce kuma ita yanzu zuce ta hata na ba ta ma in ta kama ta je wajen boka ta je wajen boka don kada abin ga to tun da tun wannan lokacin na lalle akwai matsala inda za ka jin ustajiya ta hawa da zancen boka ana gani da kyau ko a wannan lokacin sai ne mata nasiha wallahi ne mata nasiha na ce mata ke shi tsoron Allah ta ce a ita a babban abin da ya sa take jin haushi shine me ke da suna akwai kamin ya kai kudin aure a wani rashin lahiya da ta yi wanda sai ita sai danginta suka suka ɗauki nauyin maganin amma ga shi shi a shewai har yana da kudin da zai kai wurin aure ita shine ma ƙarin bakin cikinta na ce mata duka wannan bai kamata ba a ce ya ta hakin wannan tunanin na ba ta wata addu'a na ce ki ta mai ta wannan addu'ar ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين كن سن wannan addu'ar waye bada ta manzon Allah kuma kun san waye ba wannan addu'ar wanda yake so fiye da kowa a cikin fiyansa ita ce Fatima radiyallahu anha ita ma lokacin da tashi hankali zo mata Ali zai ƙara aure manzon Allah ya bata wannan addu'ar Allah Allah gane da ke ko to ba za Allah ya ba ta wannan addu'ar ta rike sai na ce to ke ma ina baki wannan addu'ar wallahi ina muku wannan rantsuwar wallahi bayan wata guda sai ga tamini vocal hada murmushi ana dariya kun san me an yi baran-baran da amaryar da ango ana gane da ke ku? to ana gane da ke ku? to amma irin wannan fa ba na ce zo da gode shi ai ba domin akwai ƙarin auren da akwai ƙarin auren da alkhairi ne to alal akalla in kike wannan addu'ar ko da dai kike ta zo ba za su cutar da ke ba domin ai matsalar ba wai ta zo kin ba ta zo ta mi ta zo ta cutar da ke ta hana miki zaman lafiya to ko ta zo ba za ta cutar da ke ba akwai wanda in kuma ta zo sai ta cutar da ke ita ce sai Allah ya miki maganin ta to ita wannan Allah ya san za ta cutar da ita sai Allah ya mata maganin ta wallahi sai gashi mijin ya zo yana neman ta gafara ta ce miki ita da kanta faɗa min wannan magana shi ta wani sha'ir yake cewa ta biya kudin addu'a matsalar kenan ba su biya kudin addu'a a ka sai ta ma ustaziya ce su ustazai ustazai ba su cika bada ba shi ne wani mai hikima yake cewa idza azuma albala'u alayka yawman wa adbara anka khillun aw habibun fala tansa allazi qad qala haqqan lisa'il hajatin inni qarib idza azuma albala'u alayka yawman wa adbara anka khillun aw habibun فلا تنس الذي قد قال حقا لسائل حاجة إني قريب idan bala'i ya miki yawa ko da bala'in kishi ya miki duniya ta miki kullun goro masoya suka bada baya kada ki manta da wanda yace inni qaribu ni kusa nake waye Allah ina karba kiran mai kira in ya kira ne duk matsalolinki ki bi dare ki gaya ma Allah Allah zai miki magani Allah mai maganin komai Allah ya fi ƙarfin komai Allah ka muna rahama ka ba mu zaman lahiya da iyalinmu inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada wani karo in muka zo za mu zo muku da tsaraba na ciyoyi game da tarbiyyar yara shi ma a cikin karin magana sai Allah ya so amma ban san lokacin ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
ina ina son addu'a da malam ta ba ya ba da wani aiko kare aika wa uwar gidan shi kuma
aiko kare wannan wannan kirɗin so kaji ta same ta same ta dan saboda ita wata dinga yin addu'a ya ai kuma wannan wa'an ba su samu aure ba kuma addu'a nan ba zai musu dadi zai mutu daɗi ba
ko wanda suna so su shiga yanzu matsalan ma matsalan in kin kai wani shekaru fa dole sai mai aure ne zai aure ki in kin Allah ya kaddari mijinki ya rasu kina da marayu misali ko wacce ta dan girma ta kai shekara 30 35 ba ta aure ba to duk wani yaro da ya tashi zai aure ta sai a ce tsohon iyayen za su tashi ce ba zai aure ba dan shi sa akwai kalan matan da dole masu aure ne za su aure su kuma abin nan
malam ya kamata mu daga eh to zan iske ku sai na danyi abin nan abin nan